in sha Allah yau za mu fara suratu hud alaihi salatu wassalam malai ce bismillah rahman rahim wa qala abu maisara al-awwahu ar-rahim bil habasha qala ibn abbas asib shadid la jarama ishi bala wa qala ghayruhu wa haqa nazala yahiqu yanzilu يئوس فؤول من يئست وقال مجاهد تبتئس تحزن يسنون صدورهم شك وافتراء في الحق ليستخفوا منه من الله إن استطاعوا وقال أبو ميسرة الأواه الرحيم بالحبشة وقال ابن عباس بادي الرأي ما ظهر لنا وقال مجاهد الجوجي جبل بالجزيرة وقال الحسن إنك لأنت الحليم يستهزئون به وقال ابن عباس أقلعي أمسكي أصيب شديد وفارت النور نبع الماء وقال إكرم وجه الأرض إتى سورة هود tana da ayoyi 123 suratul hud tana dauke da ayoyi 123 ibn abbas malami ne na tafsirin alkur'ani shi yasa duk lokacin da za a kawo fassarar wasu kalmomi ko ayoyi sai an kawo sunansa saboda annabi ya masa addu'a ya ce allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wil ya allah ka ba shi fahimtar addini kuma ka sanar da shi fassara alƙur'ani don haka kusan kowace aya in aka daga to sai ka ji maganar abdullahi ibn abbas a ciki in kun lura duk inda aka zo inda za a yi fassara sai ce kala ibn abbas shi kuma kamar da riwaya ta zo ya karantar da ɗalibansa tafsirin alkur'ani daga bango zuwa bango tun daga farko zuwa ƙarshe bila adadin a allo suke rubuta tafsirin kaga mu nan mu ƙur'anin ne muke rubuta shi allo mu haddace to su kuma tafsirin ƙur'anin fassarar ƙur'anin suke rubuta shi a allo su haddace shi yana da almajirai masu yawa kamar yadda yake da makarantu da yawa da ya ta da'awa ya ta karantar da mutane allah ya ji kansa da rahama ya ce ƙala ibn abbas ablahi ibn abbas ya faɗa yadda allah ya ce asibun dinnan kalmar asib ana nufin shadid hikaya ce ake yi dangane da annabi lutu alaihi salatu wassalam lokacin da mala'iku suka zo masa kama ta yara ƙanana matasa annabi lutu wata rana mala'ikun allah suka zo masa a kamata samari matasa da ya gansu ya ɗauka mutane ne normal mutane baƙi ne ya yi sai ya ji tsoro wato zuwansu garin sannan mutanensa za su iya kunyata shi saboda mutanen annabi lutu mutane ne marasa kirki 'yan luwaɗi da aka sai ga wasu baƙi samari matasa sun zo masa kyawawa masu sufa mai kyau masu tsafta yana ganinsu ya shiga damuwa ya shiga ɓacin rai ya ce ina jin tsoron idan mutane na suka ga waɗannan baƙi nawa za su kai musu farmaki kuma ba zan iya kare mutane na in hana su su kai farmaki ga waɗannan bakin ba don haka a ciki sai ce haza yawmun asib shine shine dalilin kawo kalmar asib din haza yawmun asib ma'ana haza yawmun shadid wannan rana ce wato mai tsanani a gare ni a yau saboda za a kunyata ni zan shiga tsanani shi ya san mutanensa ba za su wato karbi doka wajen hana su su murkushe waɗannan baƙi su yi luwaɗi da su ba su a lokacin mutanen annabi a lutu bayan luwaɗin da suke a junansu in kuma suka gaba ƙoto da ƙarfi ma sai an danne shi an masa to shi ne wannan zunubin annabi sallallahu alaihi ya ji tsoron faruwarsa a cikin al'ummarsa wannan ƙazanta ta namiji ya nemi ɗan uwansa namiji ya ce uktulul fa'ila wal maf'ula bih da wanda ya yi da wanda aka yi da shi duk a kashe su a shari'a ko dabba ce aka samu an yi luwaɗi da ita wani ya neme ta dabba ba mutum ba to kashe ta ake saboda wannan wannan mugun zunubi ne kazanta ne to shi ne ce hada yawmun asib wannan rana ce a gare ni mai tsanani na yi baƙi kuma ga al'ummata haka lokacin da mala'iku suka taho za su halakar da mutanen shi suka zo masa a kamar mutane dinnan kamar yadda ya zo a cikin riwaya su waɗannan mutane da aka gani ba mutane ba ne mala'iku ne su jibrilu ne da su israfil da su mika'ilu allah ya kawo su a kamar mutane amma wallahi mutanen annabi lutu malam ba su kyale su ba lokacin da suka zo sun same shi yana gona ne yana gona yana itace me zai da itace yana saran abin da zai kawo iyalinsa a hura wuta annabin Allah su ba su ɗauki rayuwa komai ba ni ne da kai muka ɗauki rayuwa wata abaci su kawai yadda ta zo haka suke yin ta lafiya lau abin da ake so kawai a tsare imani ya ɗauko ɗan itacensa yana tahowa ga sunan sai suka same shi a gona suka ce mu baƙinka ne sai yake ba su labari ya ce to ga shi dai kun zo amma kun zo wato waɗannan mutane na kauma sau kauma sau'in fasikai mutane ne na banza fasikai ne na jin tsoron mai zai biyo baya da ya zo kamar da ƙur'ani ya ba da labari sun zo gidan shi suka zauna malamai suke cewa sai mutanen suka samu labari annabi lutu ya yi baki a turakarsa inda yake zaune inda ya zuba bakin sai suka zo suka kewaye gidansa gaba ɗaya malam cincirindo wani kan wani ana leƙe ana so ya gama magana da su ya sallame su su fita su kuma su kai masu farmaki ya fito ya leƙa ya ga mutanensa sun cika yadda ka san wato wani abin kallo ne aka samu ya ce ya kawo ya ko mutane na haula ibanati hunna atharu lakum fattakullah wala takhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rashid su dai baki suna nan suna zaune matasa kyawawa da sifatan mutane suna kallon su su ma suna kallon su ba su san cewa mala'iku bane ba malam ka rabu da lamarin Allah in ya tashi kama ka haka abun yake ba wallahi za a nuna ma abu ka gan shi gashi baka san bala'i bane a ciki yace ya ku mutane na ga 'ya'yana mata a gari malaman tafsiri suka ce yana nufin duk 'ya'yan matan da suke garin ai tun da shi annabi ne kamar 'ya'yansa ne yayi wasu kuma suka ce a yana da 'ya'ya mata da ya haifa yace idan kuna so ga 'ya'yana mata ku zo ku aura hunna atharu lakum ku auri mata ku yi aure na sunna shine yafi tsarki gare ku ya ku 'yan luwadi fattaqullah 'yan luwadi 'yan luwadi ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhayfi kada ku kunyata ni a cikin baƙina da suka zo alaysa minkum rajulun rashid yanzu a cikin ku ba mai hankali alaysa minkum rajulun rashid wasu malamai suka ce yanzu a cikin ku ba mai ba mai tunawa ya ce la ilaha illallah ya sani babu abin bauta da a gaskiya sai Allah ya bi dokar Allah kalu ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid suka ce ai mu ba mu da wani haƙƙi akan ƴaƴan kamata mu ba mu da wani bukata akan ƴaƴan kamata kuma kai ka san me muke nufi kai ka san mu ka san abin da muke nufi ka sake mana waɗannan bakin naka kawai mu gama da su luwaɗi wannan shine tarihin luwaɗi namiji ne mu namiji قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد yace kash ina ma da ina da wani ƙarfi a kan yau da ina da ƙarfin soja ina da ƙarfin doka a kanku ko zan samu wani rukuni in nemi taimakon wato wata madogara mai ƙarfi a kanku in yaƙe ku a kan wannan ba ko ba za ku kyale shi ba da suka ga su bakin da suka ga hankalinsa ya tashi shi ma bai gane mala'iku ba ne ya yi shi annabi lutun a lokacin qalu ya lut suka ce ya lut inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik kwantar da hankalinka mu fa mu fa yan aiken ubangijinka mu mala'iku ne mu ba mutane bane kar ka ga mu haka Allahu akbar malam kaga ashe Allah yakan iya juya mala'ika ime da shi mutum ya zo yayi wani aiki akan ka baka sani ba ka ji ba kai ka je ka yanka wata tsiyar ashe ba da mutum kai ba mala'ika ne sai i rikidar da mala'ika sai ime da shi mutum sai i kawo shi cikin mutane a yi duk abin da za a yi ashe mala'ika ne qalu ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayk ai mu ai mu manzanni ne na ubangijinka ai waɗannan mutane ai ba su isa su iso kanka ba ba su isa su zo ba kada ka su a bakin kofa ba ga mu ga su wallahi ba su isa su zo ba wani abu sai mala'ika wannan su sun riga sun sani ba za su taɓu ba fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون كهدا iyalinka wanda suka yi imani da kai a yankin dare cikin dare kada wanda ya waiwayo in kun tafi kun sa gabanku gabanku to kada ku waiwaya ku tafi ta inda aka umarce ku ya ce to mala'iku ne mala'iku ne wata ayar annabi ludu ya ce mala'ikun suka ce ai daga nan zuwa asuba za ka neme su ka rasa gaba ɗaya wannan al'ummar taka duka daga nan zuwa asubahi za a kammala da su sai annabi ludu ya ce har sai an kai asuba ka duba fa ya matsu a halakar da su shi ma ya huta bala'i sai suka ce alaysa subhu bi qarib yanzu ya kai annabi ludu asubahi ba kusa bane asubahi ai kusa ne kai ne ka tattara kayan ka tafi da kai ne iyalanka ya kama ya har hada suka fita da iya wanda suka yi imani da shi a garin dukka-dukka ba su da yawa kaɗan ne yake kira su ya ce tun wuta alkawarin Allah ya zo yau garin da za a halakar da shi da suka zo fita matarsa ta bi shi tunda an ce iyalinsa ashe matarsa ita ce wato matarsa ita ce wakiliyar ƙyalluwa ɗin in annabi ludu ya yi baƙi tana daga cikin waɗanda take ba da klik ɗin cewa an yi baƙi ku zo ku yi ta'adi tana da dabaru malaman tarihi suka yi ta faɗa suna ta rubutu suka ce makirar mace ce malam abinda take yi shine in ta yi bakin in ta ga bakin sun zo annabi lutu tunda annabi ne shi sai ta samu ɗanyar ciyawa sai ta bunka mata wuta a gidan sai hayaƙi ya rinka tsiri in ka kunna wa wuta ciyawa ɗanya kafin ta kama tana wani hayaƙi kuma hayaƙin in ka lura sama zai rinka yi to sai ta ce musu da duk ranar da kuka ga hayaki yana fitowa daga gidan annabi ludu to akwai kayan aiki sai su ta zuwa su ta zuwa su ta zuwa wannan kuma aikin matarsa kenan ka duba wani hikima ta ubangiji ka duba wani hikima ta Allah tsari na Allah annabin Allah ya jarrabe shi da muguwar mata wannan wannan yana nuna cewa ba lallai ne don mutum ya zama shi mutumin kirki ne ba a ce dole matarsa mata kirki ce Allah yana iya jarraban mutumin kirki mutumin arziki bawan Allah na ƙware ya jarrabe shi da muguwar mata malam mara kirki wataƙila ya sani wataƙila bai sani ba so jama'a ku kiyayi bakinku dangane da cin mutuncin mutane akan matansu akwai jarrabawa akwai ibtila'i shi a karan kansa addininsa mai kyau ne ibadarsa mai kyau ce amma Allah yakan iya jarrabarsa da mata wacce take kuma ita ba ta binsa Allah ya san wahalar da yake yi wajen yaya zai saita matarsa ta zama mutum mai kirki ma shari'a ta ce mu yi iya kokarin mu ne mutanen kirki idan atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ku yi iya kokari kamar yadda Allah yakan iya jarraba mutumin kirki da dan banza da na banza ga ibadanka ga tsoron Allahnka ga bin Allahnka ga kaza ɗinka ga waye sai Allah ya jarrabe ka da ɗan mugu kamar yadda Allah ya jaraba annabi Nuhu da ɗan da ya ƙi ya yi imani da shi kenan dan mutum ya zama na ƙwarai ɗansa ya lalace bai kamata a zarge shi ba in dai ba sakaci ya yi wajen yin tarbiyya wa ɗan ba ya zuba masa ido ya kyale shi ba kenan Allah yana iya jaraba mutumin kirki da ɗan banza wannan duka darasi ne ya kamata mu ɗauka wallahi malam wasu suna iya ƙoƙarinsu bayan da za su yi ne kawai na taɓa gaya muku wata mata ta taɓa mun fatawa ta bugo mun waya tana cikin damuwa babbar mace ce Allah ya bar mata yara marayu ta ce malam mai gidanmu ya mutu ya bar mun yara amma ya bar mun wani yaro shegen yaro na ce subhanallah hajiya ta ce malam duk abin da ka sani na tsaya yaron nan yana yi ta ce kuma ga dukiya da uban sai ya bar masa ta ce malam ba abin da muka rasa da gidaje ba ma ɗaya ba da gidaje hadda na haya da abin hawa da abinci amma yaron na yaƙi karatu yaron na yaƙi zuwa makaranta malam yaron na malam baya sallah malam sai ya kwanta a gida a kira a zahar la'asar na je in kira in yi faɗa na yi duk abin da zan yi in hana shi abinci yi mai yaƙi ta ce malam kuma wallahi da daddare sai dai in ji buruntu a ɓangarensa in na je sai in tarar da 'yan mata ya ɗebo yake kwana da su ta ce malam har giya har giya kwalaben giya malam yake sha yaron nan ina yake sayo giyan nan nace ai hajji akwai gurin sai da giya a garin nan ta ce sha giya ta ce kuma in ka kuskura ka bar masa kuɗi ko ya samu wurin kuɗi to ba magana ko ya ga takardar fili ko gida sai ya je ya sayar ta ce sata ku an sha kamo shi cikin barayi baya sallah malam ta ce ga bin bokaye da neman tsafe-tsafe malam duk tarkace da zunubin duniya nan tsohon wannan malam sai da lissafa ta ce malam dan Allah ka bani fata zan zuba masa shinkafar bera in zuba masa guba ya sha in mutum kota abin ne shi na'am wallahi malam kuma da gaske take malam tsakaninta da Allah ta bugo wayan ta ce ka taimake ni ka bani fatawa zan kashe yaron nan in huta ta ce wallahi wallahi yau Allah da zai kashe shi ko a ce ya tafka hadari ya mutu gawan sama ba na so a kamo kurin aje abin ne banza ta ce malam ubansa ya mutu malam ubansa ya wahala ya tara duniya ya yi kaza ya amma ya tafi ya bar mana ya bar mana bala'i a baya malam ta ce na rasa inda zan sa kaina yaron nan an yi masa nasiha yan uwa sun zo an masa fada yaƙi na kasa gane me yake nema na ganin uban mutumin kirki uwar mutumin kirki amma dan fa akwai wanda ma ya faɗa shi ma fatawa ya tambaye wasu malamai ya ce da Allah na so ku bani fatawa zan cire wannan yaron daga cikin yayana zan cire shi daga listin yayana in na mutu ko taro kare zo ba zan ba shi gado ba saboda uban yana da dukiya malam ya ce zan cire shi in dai na mutu kar ya gaje ni in ko ina da yadda zan yi riga ni mutuwa to zan so haka aka ce ta ai bayan da za a yi in dai in dai ɗanka ne dai tabbatacce ɗanka ne ai sai ya ci gadon ka abu ɗaya in ya ridda in ya ridda ya zama kafiri to za a kore shi ba za a ba shi gadon sa malam kaga ibtila'i wato malam Allah ubangiji karka wani asiri wallahi ina gaya maka malam akwai abinda akwai abinda ba shi da ba shi da daɗin ji ba shi da kyau wani mutum ya zo ya same ni shi ma yana fatawa ya ce malam ya ce malam a duniya ba abin da nake kyama irin yaya na ce to ya ce ɗa ɗa dai ɗa ya ce a'a ya ce yadda nake roƙon Allah ibani aljanna ya ce haka nake roƙon Allah raba ni da ɗa haihuwa ya ce ka gani da sauran lafiya da da iyali na ya ce amma wala ban san haihuwa saboda me ƴaƴan da na haifa ni dai ni dai ban ci san yaya ba yace malam na kama ƴaƴana suna mitin za su kashe ni saboda na tara duniya na kama ƴaƴana malam suna mun zagon ƙasa akan arzikin da nake da shi yace malam ɗana ya zo malam ina faɗa yana faɗa malam kuma suka haɗe mun baki yace wallahi ina da 'yan ƙanana ƙanana ƙanana wanda suke zuwa makaranta ya ce wallahi duk da na je zan biya musu kuɗin makaranta mala a cikin baƙin ciki nake biya na ce yanzu wannan yaran yanzu in biya musu kuɗin makaranta su ma su girma su zo su yaƙe ni ya ce yadda ka san in ɗebe su in zuba su a kududdufi haka nake ji ya ce amma ba yanda zan yi ba mai kula da su sai ni a dole me yasa ya samu 'ya'yan banza to wallahi malam rayuwar nan da kuke gani tana da mugun ban tsoro tana cike da fitina ta sa mai imani ya ci gaba da addu'a mai imani ya ci gaba da roƙon Allah Allah ya tsare shi ya tsare masa zuri'arsa wallahi sai Allah ya baka ɗan da zai zo malam ya hana ka jin daɗin rayuwar duniya ga baki ɗaya kuma Allah ya hana shi mutuwa ya jarrabe ka da shi shi yasa kullum ake ta addu'a kuma ake ta faɗakarwa mutane su yi ƙoƙari su zama mutanen kirki yanzu shi wannan annabi lut alaihi salam shi kuma kaga jarabar inda aka yi masa ta matarsa mala ta matarsa mala'ika jibrilu ya ce da shi ya lut inna rusulu rabbika lan yasilu ilayk فأسر بأهلك بقطع من الليل ماذا ماذا ماذا أنا أشي فأسري الإسراء أنا نفهم تفيا الدري ba a cewa tafiyar rana al-isra tafiyar dare ita ce al-isra kamar zan maza maza ka fita da iyalinka wala yaltafit minkum ahadu kada wanda ya waiwaya haka Allah ya bada doka waiwayen nan bala'i ne riwaya aka ce ya ɗebi iyalin suna tafiya matarsa ma ta shigo ciki ai ita ma tana jin cewa iyali ce ana cikin tafiya malam sai suka ji mala'iku sun fara aiki yau jibrilu fa malam ana ba da labari annabi yana ba da labari ya ce wataran ya gan shi yana saukowa daga sama ya buɗe fuffuke ɗaya yana da fuffuke situmi'atu junaha fuffuke fuffuke guda ɗari shida fuffuken mala'ika jibril kowane fuffuke guda ɗaya idan ya buɗe shi gaba ɗaya ba za ka ga sama ko ƙasa ba ƙwaya ɗaya cikin ɗari shidan nan in ya buɗe shi haka saddal ufuk gaba ɗaya sasannin ba abin da za gani fuffuken nasu kawai za gani ƙwaya ɗaya ne da haka idan ya zo zai halakar da al'umma ko zai halakar da ƙasa fuffukin yake dannawa a ƙasa kamar yadda malamai suke faɗa in ya danna shi a ƙasa sai ya kwaso yadda kasan gireda za ta kwashe wani abu in ya kwaso sai ya ɗaga gaba ɗaya ƙasar mutanen annabi lodin gabaki ɗaya Allah da ya bada labari ɗaga ta akai gabaki ɗaya daga ƙasanta waje alna aliyaha safilaha ya ilahi ya Allah ya rahman ya Allah ka ji ƙur'ani mana sai muka mayar da saman ƙasa in ji Allah ji Allah aliyaha safilaha saman ta zama ita ce ƙasa ƙasan ta zama ita ce sama aka yi musu juyin waina yadda mace mai toye kosai take juya kosai haka aka juya garin wannan bai isa ba wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbika Allah ce wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id ya kuma bi su ya ce mala'iku ku ta ruwan duwatsu ruwa ruwa na duwatsu kamar yadda ake ruwan sama fa kuma dutsen ba wai karami ba tafka tafkan duwatsu bayan an kifa su an yi musu kabari a haka Allah ya ce ai ta liƙa su da duwatsu wanda Allah yake faɗa a cikin hadisi wallahi malam da aka daga ƙasar nan aka yi sama da ita sai da aka jiyo karan karnuka da dabbobi suna ihu ikifar da su kuma aka yi ruwan duwatsu malam har yau din nan a tarihi malaman tarihi suna fada inda Allah ya wannan aikin malam wurin baya zaunuwa gurin da aka kifar da mutane annabi lodin nan inda aka yi musu ruwan duwatsu nan haka Allah yake lamarinsa ga mutanen na Nuh da suke taimai izgilanci suka ƙi su bi shi Allah ya sako musu ruwan dufa na su kuma ruwa aka sake malam ruwa malam sai dai ka jiro in kago ruwa ruwa ne malam daga bangon duniya Allah ya sako shi ruwan dufa na sai da ya mamaye ko ina a duniya gaba daya Allah ya ce da annabi Nuhu kai ma ka ɗaibi mutanenka ka zuba su a jirgi za mu halakar da su shi ma ka duba jarrabawar malam ita matan nan kamar yadda aka faɗa a tarihi mata annabi Lutu ana jin wannan rukukukuku din kawai sai ta juya tana juyawa sai Allah ya cafke ta da azabar daman shi yasa mala'iku suka ce kar a juya ba ta munafurci annabin Allah ba to shikenan sai aka sa ta tafi ta bi shi daman munafiki haka yake yi ta bi shi ta ci gaba da tafiya ana yin wani abin sai ta juya tana juyawa sai azaba ta daidaita shi ma dan annabi nuhu ba yanda annabi nuhu bai yi ba da Allah izo zai halakar da mutanen yayi ta neman masa alfarma Allah ya ce a ya ce ubangiji inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al-haqqu wa anta ahkamul hakimin duba ladabi da yi duba fadanci da yi wa Allah ya ce ya rabbi ya ubangiji ɗana yana cikin iyalaina ɗana yana cikin iyalaina ɗana yana cikin iyalaina ɗan annabi nuhu kuma na sani ya Allah alkawarinka gaskiya ne za ka halakar da mutane tun da ka ce za ka halakar gaskiya ne wa inna wa'adaka alhaqqu kuma alkawarinka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin kuma kai ne ka fi kowa iya hukunci ya rabu ina neman alfarmar ɗana malam annabin Allah ne duba shekarun da yana wa'azi Allah ya ce shekara nawa yayi ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما شكرا دبو با شكرا همسون wannan duk shekarun wa'azi ne shekara 950 annabi nuhu yayi yana karada duniya yana yawo yana cewa abi Allah amma Allah ya jarrabe shi malan dan sa bai shirya ba kai lamarin Allah fa sai shi shiryan nan a hannunsa take wallahi ba karfin ka bane ko dabaraka ko wayanka wani yana cewa yana cewa ai wallahi wallahi ni wallahi na fi karfin ƴaƴana wallahi ni ba za a yi min kaza ba wallahi na yi wa ƴaƴana kaza wallahi kaza kaza kaza kai ba wani magana wallahi wallahi in a masallaci ka haife shi uwarsa ta zo ta haife shi a ƙarƙashin mumbarin liman billahi alazim sai ya je isha ta ba wani abu ne ba alfahari malam kawai Allah ya rufa mana asiri قال يا نوح الله يشرش يا نوح الله يجرم ما شيء يا نوح إنه ليس من أهلك إنه أمر غير صالح أي إنه baya cikin ‘ya'yanka baya cikin iyalanka kai afwan kai da annabi ne kai da mutumin kirki ne ya za ka sa wannan ƙazami cikin iyalanka ka cire shi na cire shi daga cikin iyalanka in ji Allah innahu saboda shi wannan mutum amalin gairu salih amalin gairu salih ai amila amalan gairu salihan ya aikata aiki wanda yake ba na kwarai ba wala tasalni ma laysa laka bihi ilmun Allah ya ce wa annabi Nuhu karka sake tambaya na abinda baka da ilimi akan shi baka da ilimi akan lamarin ɗanka inni a'izuka Allah ya ce ina maka wa'azi an takuna min aljahilina kar ka kasance cikin jahilai kar ka kasance cikin masu wuta malam haka Allah ya ga annabi nuhu malam da wannan lafazin annabawa masu bin Allah tuntunin ya sauka qala rabb yace ya ubangiji inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin ya ubangiji to haka ne ina neman ka tsare ni in tambaye ka kan abin da ban da ilimi a kan shi in as'alaka ma laysa lihi bihi ilmun ya Allah in baka gafarta min ba wa illa takfirli wa tarhamni in baka gafarta min kai min rahama ka ji kaina ba akun min al khasirina zan kasance cikin hasararru tababbu ya Allah ina neman afuwanka qila ya nuhu ihbit bi salamin minna وبركاتنا عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتئهم ثم يمسهم منا عذاب عليم جك كما هي كي تفيك كجي ماذا كغنغرا كي تفيا cikin amincin wanda suke tare da kai amma akwai daga cikinsu cikin al'ummarka wanda ba su yi imani da kai ba za mu rayar da su mu jiyar da su daɗi sanumatti'uhum za mu ɗan jiyar da su in an ce mata wani gajeren jin daɗi rayuwar duniya gajeriya ce ba ka gane duniya gajeriya ce sai ran da ka mutu wallahi wallahi duk daɗe wanda kai wallahi duk abin da Allah ya baka duk abin da ka tanada duk mulki duk sarauta duk wadata ba za ka gane duniya ba ta da tsawo ba sai ranar da aka ɗauki ranka ka mutu a lokacin za ka gane baka daɗe a duniya ba saboda kana da wani dogon kwanciya ne a kabari Allahu a'lamu bihi Allah ya san iya tsawon kwanakin idan ka yi aikata alkhairi za ka yi ta ganin alkhairi a cikin wannan kabari idan baka aikata alkhairi ba kuma ka shiga uku har kiyamar ta ta tashi Allah ya ce to ina shaida maka za mu azabar mu mai raɗaɗi za ta kama waɗannan mutane na gaya maka al'umma suke shi ne Allah Ubangiji ya kubutar da shi ya saki ruwan nan ya halakar da mutanensa malam Allah ya sa shi kai malam an yi wa annaba wulaƙanci malam Allah ya mana afuwa malam Allah ya mana afuwa malam Allah ya ce da shi wasna'il fulka bi ahyunina wa wahyina ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم Allah ya ce ka je ka jirgin ruwa shi wannan annabi Nuhu kenan ba ka je ka jirgin ruwa ka sassaƙe shi wanda za ku ku fita ku tafi da mutanenka malam ya je yana sassaƙan jirgin ruwa ashe da shi za a tsira a tafi malam mutanen nan nasu saboda ƙin Allah da faɗa da Allah da faɗa da musulunci sai suka zo suna wuce suna mai gari nuhu kuma yau kuma yau kuma itace ake sarawa ba aikin yi ne ake sassaka jirgi yau kuma shine in taskharu minna suna mai izgilanci suna tafiya suna wuce suna dariya kun ga yau mutumin kuma annabi kuma ya zo jirgi yake sara itace yake tarawa yana jirgin ruwa ba san me za a yi da jirgin ruwan ba suka yi mai izgilanci ya shiga damuwa ya yi haƙuri malaman tafsiri kamar sai imam al da sauran suka ce daga cikin abin da suka yi mai na izgilanci annabi nuhu malam da wulakancin mutanen nan malam zuwa suka yi malam suka mai da wannan jirgin ruwan gidan kashinsu duk wanda iji kashi a garin kawai sai tafi jirgin ruwan annabi nuhu ya zo ya zabga uban kashi malam kashi in ya zo ya waye gari yana ɗan sassaƙan jirgin sai tarar da shi da kashi a cike sun mai da shi shadda su baro gidajensu zo su mai kashi a ciki wai saboda mai saboda Allah saboda ya ce abu Allah saboda ya ce ai musulunci a ga yanzu ba mamaki duk abin da za su yi muku aiko duk abin da za su yi muku na isgilanci su zage ku su bata ku su kulla muku su karya tattalin arzikinku su mai da ku baya su cutar da ku duk abin da suka samu in dai arne ne ba abin da bai zai yi maka ba ka ɗauke shi abokin zaman lafiya ka ɗauke shi abokin gaba ka ɗauke shi amini ka ɗauke shi aduwi duk abin da ka ɗauke shi wannan kai ka jiyo shi dai kawai ya sani zai yi fada da kai ne saboda kana sallah in kana so ka zauna lafiya da shi to ka daina sallah Allah hikima Allah mai hikima malam sai ija rabe su da wani ciwo kamar kazuwa mutane na buno duk izubo musu ciwo malam kuraje kuraje aka nemi magani sama da ƙasa aka rasa ya za a yi suka yi ta mutuwa suna ta mutuwa ciwon ya dame su wannan ya kama shi wannan ya kama shi wannan ya kama shi sai Allah ya ce masa maganin shine wannan kashin da suka yi shine maganin duk wanda ya je ya shafa zai warke ka ji lamarin Allah ko ka lura dai ka gane lamarin ubangiji ko suka zo suka tambaye shi yanzu sun gane shi annabi ne ai bari su nemi taimakonsa ya ce akwai magani ya za a yi ya nuh ce ku je ku ku ɗan yi man shafawa da wancan bayan gidan da kuka yi wala haka malamai suka rubuta a littafi wala ai malam wani da ya je mutum ɗaya je shafa kwana ɗaya biyu sai ya warke ya wanke kansa da wannan kashin na mutane ba fa kashin su shi kaɗai ba malam mutum ya je ya ɗebi kashi ya shafa a fuskarsa ya goge ga wari ga bala'i ya je zauna ya jira ya bushe a jikinsa sai yana bushe sai bushe da kurajen sai ya warke ce a ai suka je layi aka je da kokawa da doke-doke sai da suka share kashin nan tas har ma wasu suka rasa kaga jirgin annabi ya zama mai ya zama lafiya kalau har ɗaure shi aka yi kaji wannan ba su daddara ba suka ci gaba da rashin mutunci i ƙwarai kuwa aikin rabu da ɗan adam malam suka ci gaba da tsaya a'a ba shi ne Allah ya ba da labari ba ga suratu nuh inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim ko yace kai wa mutanen ka gargadi kafin azaba mai radadi fa ta same su Allah ya ce ka gaya musu ka ja musu kunni akwai azaba za ta same su قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون هي مسوازي كبيني كي من داعا كي صوران الله كبوتا الله زي يافي مكو ذنوبانكم كما الله يأي القوري زي ما مكو جنكري zai ba ku nisan kwana zuwa wani lokaci ambatacce kaga su kan ma har garanti aka musu cewa za su daɗe cikin taimakon da Allah musu ya ce za a ɗage musu kafar mutuwa ba ba za su mutu ba amma za su daɗe wa yakhirkum ila ajalin musamman ina malam yazo yana musu wa'azi a fili ya tara su ya ce do a zo a haɗu tara su yana musu wa'azi ba sa ji ya bi su a sirrance a ɓoye ba sa ji shi ne ce inni da autu ƙaumi lailan wani hawa na kira su dare da rana na kira su jihara ya ce kuma na sirranta inni asrartu lahum israra na musu wa'azi a ɓoye na musu a fili فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا yace ya ku mutane na ku nemi gafara ubangijinku Allah fa shine mai gafara yursilu samaa alaikum midrara zai ba ku ruwan sama mai yawa wa yumdidukum bi amwalin wa banina zai taimaka muku da 'ya'ya da dukiya dama abin da kuke so kenan 'ya'ya da kuɗi wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara zai ba ku gonaki zai ba ku ruwa da tekuna da koguna ma lakum la tarjuna lillahi wa qara me yasa ba ku jin wa'azi me yasa ba ku neman nutsuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya sake cewa idan nazo ina musu wa'azi ina kiransu wa inni kullama da'awtuhum koyaushe na kiraye su ya ubangiji na waɗannan mutane nawa ja'alu asabi'ahum fi adanihim mutanen annabi nuhu kenan makiya Allah masu kin wa'azi malamai suka ce duk wani mai kin wa'azi a duniya ba wanda ya kai mutumin annabi nuhu kuma duk wani mai kin wa'azi to koyi yake da mutanen annabi nuhu su in an zo ana musu wa'azi kun san me suke yi sai su cusa wannan babban yatsan sai su toshe wannan babban yatsan shine yatsan da zai fi toshe maka kunne ya hana ka jin abu wannan in ka saka zaka dan ji wannan ka saka zaka dan ji amma in ka sa wannan katon yatsan ka dode shi gaba daya to sai ka ji kirf جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم sai kuma su ɗauki suturarsu sai su lullube kansu wa asarru wa stakbaru istikbara su ci gaba da wannan tafiya akan zalunci da kafirci ga bala'in girman kai da mutanen annabi Nuhu malam duka wannan abun ya yi musu ba su yadda ba kawai Allah ya ce ka haɗa kayanka da kai da iyalinka kai ma ku fita za mu halakar da su su suna tsammanin azaba za ta zo ta sama ko tsawa ne ko na abu sai Allah ya yanko wani ruwa kurin ruwa suka gani kafin ya ƙara so sai Allah ya ce wa ƙasa ta buɗe idanuwanta na ruwa ruwa ya ta bulbula suna ganin kamar wasa ne wallahi malam ruwa yana shan su yana shan su yana shan su yana shan su kuma ba inda zaka gudu a lokacin ne annabi nuhu duk da wancan abin da ya faɗa ba ya ce wa ɗansa ya ce ka zo ka zo mu tafi ya ce ya kai ɗana ka zo mu tafi ya ce za ka halaka ba bai yadda ba ƙala sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ونادى نوح ابنه نوح يكرا دنسا يا بني كم معنا zo ka hau jirgin nan tare da mu mu tafi da kai wala takun ma'al kafirina kar ka kasance tare da kafirai sai dan ya ce wa uban qala sa'awi ila jabalin yasimuni min alma kai tafiyarka ga wani dutse can ka gani can zan je in hau ruwan bai isa ya kawo kan wannan dutsen ba wai shi mai wayo dan annabi nuhu yace zan je in hau dutse annabi nuhu yace kai la asima al-yawma min amri llahi illa man rahim a yau ba wanda ya isa ya kubuta daga wannan azaba ta ubangiji fa sai wanda Allah ya mai rahama mu kuma muna cikin wanda Allah ya wa rahama suna cikin wannan maganar malam sai ga ruwa ya taho malam shi dai yana cikin jirgin ruwa dama kuma Allah ya toshe musu basira su kuma da ake jirgin ruwan izgilanci suka yi da shi ashe kaga amfanin jirgin ruwan yau ba wanda ya hau su yadda ba kafiri kenan malam ya yadda i halaka akan ya bi ka ka duba wannan fa baban shi ne wallahi bai bi shi ba malam suna cikin magana malam wahala bainahum al-mawj kawai sai igiyar ruwa ta shiga tsakaninsu baki daya da ta murda sai dai na ganin ɗan dutsen ma gaba ɗaya sai ruwan ya malale shi ga jirgin annabi nuhu a saman ruwa yana linkaya kawai Allah ya san ina ya kai shi ya ajiye shi to wannan shine ruwan dufa ne da ake cewa gama duniya duka wannan ya koyan uwana na yi muku shine a babin shimfiɗa don ku gane zaman lafiyan mutum shine ya ba Allah ba maganan mulki ba maganan sarauta ba maganan na'isa ba maganan kaza wallahi ka bi Allah duk ranar da Allah ya maka kamu mummunan kamu akhza azizin muqtadir ka ji ba akhza azizin muqtadir kamun ubangiji gagarare mabuwayi mai iko mai isa idan Allah ya kama azzalimi lam yuflithu to shine annabi nuhu yace hadha yawmun asib yace wannan rana ce mai tsanani annabi lut kenan shine ma'ana asib an gane ko sai la jarama ma'anar la jarama shine bala ai kaman ka ce haqqan kalmar wahaqa bihim ma kanu yastahzi'un bihi yastahzi'un haqa kalmar haqa tana nufin nazala bihim ko kuma asabahum abin da ya faru ya sauka gare su ko ya same su haka da ya hiku ana nufin na zala yanzilu duk abu ɗaya ne innahu la ya'usun kalmar ya'us kafur ko ya'us ya ce fa'ul ne min ya'istu kamar ana nufin al ya'asu ɗauke tsammani lalle shi kafiri ko ɗan adam la ya'usun mai ɗauke tsammani ne abinda ake nufi ɗan adam ɗan adam ɗabi'ar ɗan adam idan muka ba wa ɗan adam ni'ima in ji Allah idza azaqna al-insana halawata ni'ma in dan adam ya ji dadi dabi'ar dan adam daga baya kuma aka kwace ni'imar da take hannunsa innahu laqatu'un raja'ahu min fadlillah wallahi sai ya dauke tsammanin sa daga ubangiji daga falalarsa idan mutum ya ji dadi ya ji dadi sai Allah ya cire jin dadin da ku ne masu morewa da ku ne masu shakatawa da ku ne masu kaza masu kaza sai Allah ya dauke abu kun san haka abun yake malam daukewa kawai ubangiji ke yana zare abin shi kenan sai kaga mutum ya canja babu mai ban tausayi irin mawadacin da ya kaskanta babu mai ban tausayi irin mai sarauta da aka kwace sarauta a hannunsa babu mai ban tausayi irin mai mulki da aka kwace mulkin a hannunsa nan da nan yake sauka ƙasa kuma haka rayuwar take babu wani abin da ke zama permanent yau karewa ai ita kanta rayuwar is not permanent ai ba permanent bane rayuwar yau kana raye ko ba gobe sai akai ka kabari abun ne ba to haka wannan jin daɗin da kake gani wallahi tallahi ba zai tabbata ba wani Allah yana yanke masa jin daɗinsa da mutuwa shikenan ta yanke wani kuma Allah yana yanke masa jin daɗin dukiyar da yake da shi yana raye za a nuna masa wataƙila saura masa shekara ɗari billahi azimu sai a yanke mai jin daɗin sai shekara ɗarin nan cikin talauci da wahala amma da a shekarun baya ya ji daɗi wani kuma ba za a yanke masa jin daɗin da dukiyar ba za a yi ta tara mai dukiyar amma sai a ɗora mai ciwo wataƙila saura mai shekara talatin ya mutu sai Allah ya jarabe shi da ciwon da kullum yana hanyar asibiti sai Allah ya jarabe shi da ciwon da sai a yi ta hana shi cin abu karkaci kaza karkaci kaza karkaci kaza karkaci kaza karkaci kaza sai ya wayi gari ga dukiyar amma baya iya cinta sai a haɗa shi da abin da mutane ba sa so shi zai ta fama da shi haka Allah yake ta nuna mana abubuwa dan mu astu kaga yanzu ga dukiyar kana da ita ga mulkin kana da shi amma wallahi mala abinda mutane suke ci su more su ji daɗi su karya kashi su yi abinda za su yi wallahi ba za ka iya ba to kaga an yanke maka jin daɗi wani kuma hankalin ake ɗauke mai hankalin ake ɗauke masa wani za a bar shi da lafiya amma sai a taɓa tunaninsa sai ga bai da sai ce kowa ma yana iya rashin mutunci wata mata tana ki cewa suna rikici da mijinta ya ce mata shi kuma a ɗabi'arsa duk abin da ya ga wani yana son sa to shi kuma baya son wani abu kun gane karatun kuwa ya ce shi halinsa duk abin da ya ga wani ya makale wani abu yana son sa ko me to shi kuma wani abun baya so na ce har imani ƙaryar banza ƙaryar wafi ga izgilanci ma Allah wai wata rana sun je aikin umara sun je sun dawo sun yi dawabi wai sai yake ce wai matar sake ni fa gaskiya yau Allah ma fa yane yane ne nake je wai yane ne Allah nan a'udhu billahi wai Allah wai Allah ma wai yane yane ne wai yane ne Allah nan yane ne abin sa ne yane ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya musiba ya bala wani asara ta taba samunsa sai ce wai wato ina so in gaya muku in Allah ya tashi yi maka wani abu yadda zai zare ka daga hanya ta daidai dora ka halaka gashi kana rayuwar amma kana cin bala'i musifa ce hasara ce same sai ce wai sai ce wai Allah na me aka masa ne yake mana haka a'udzu billah a'udzu billah wai me aka masa me aka masa Allah ne yake ta dora mutane asara haka me aka masa a'udhu billahi riddace wannan riddace amma kuma malam ka ganshi da motar hawansa da gidajensa da arzikinsa kuma a gaishe shi a girmama shi ana cewa wani ne amma kaga kaga abin da yake rayuwa akai wani ana sallar nafila ana kaza ya ce kai ni fa farillan ma an za a rage mu wallahi wanda a rage mu kaji yana gaya wani yana nafila farillar ma shi da za a rage masa shi wannan kai ne kada mu kake wata nafila Allah kare mu yanzu irin wannan malam an tara ma duk abin da ka tara ma sai aka barka da wannan zuciyar yaya dan wuta ne fa kai abinda zai hana ka shiga wuta mutuwa ko tuba a kiyaye Allah ya ce ɗabi'ar ɗan adam la ya'usun kafura idan la in azaqnahu na'amaha na'ama'a ba'da dharra in muka ɗanɗana masa ni'ima ko ya ji abu guda biyu ne akwai wanda za a yi mai ni'ima a dawo masa da dharra akwai wanda za a yi masa dharra sai kuma a kawo mai ni'ima a jefa cikin wahala ya shiga cikin kunci yana wayo Allah wayo Allah ya shiga uku a taimaka mai a taimaka masa ana taimakon sa da ya dawo kuma sai fara yakar Allah da ba cikin talauci yake da ba cikin bukata yake amma yanzu an dawo masa an bashi wadata an bashi yalwa yanzu kuma ba wanda yake faɗa da shi irin Allah baya zuwa sallah yana ganin an matsanta masa baya ba da zakka baya zumunci baya kyautata iyansa duk abin da Allah ya ce ayi a samu neman kusanci da shi ba zai yi ba saboda me ya manta wahalar ba da zarra ya manta wahalar da ya sha akwai wanda kuma idan Allah ya masa ni'imar ya bashi ya bashi ya bashi ya bashi ya bashi ya bashi ya miƙe gaba sai Allah ya karbe abu yana karbewa kamar yadda ka san an karbe imaninsa ne wallahi sai da yana faɗa da Allah sai da ce ashi ashi an gama da shi ashi kaza kullum zagin Allah ake ya rayuwa kai dai kai dai kai dai bari dai kai dai ka bari kawai malam ka bari malam ka bari dai kawai bari dai ba a cewa komai Allah ake zarga da kuma ina da wadata ya manta bai yi amfani da damar da ya samu ba to ɗabi'ar dan adam kenan to malam yake cewa sai mutum ya zama bai da siƙa da ubangiji sai zama kafur mujahid yake cewa tai'as la tai'asu min rahillah ko tabta iskai akwai tai'as ɗauke tsammani akwai tabta'is kalmar tabta'is a larabci ana nufin kada kai bakin ciki ai la tahzan innahum yasnuna sudurahum kalmar yasnuna sudurahum ya fassara yace shakkun waftira kafirai suna shakka suna yi wa Allah ƙarya amma asali suna juyar da zukatansu wannan fassara kalma da kalma kenan amma abin da ake nufi suna shakka akan Allah suna yi wa Allah ƙarya في الحق أكن غزكيا ليستخفوا منه من الله منه إن من الله suna neman su ɓoye kansu ga Allah su ɓoye su yi sabon Allah su ɓuya su hana Allah igansu in istata'u da za su iya yin haka amma ba su isa ba abu mai tsara yake cewa inna ibrahim al-awwah kalmar al-awwahu ana nufin ar-rahim bil habasha a kalma a habashanci in an ce awwa ana nufin mai tausayi mai jin kai Allah ce lalle annabi Ibrahim mutum ne mai tausayi mai jin kai Ibn Abbas suke cewa badiyar ra'ayi ma zahara lana min ghairi ta'ammuq abin da ya bayyana gare mu mujahid yake cewa wastawat alal judi kalmar judi yace jabalul bil jazira wani dutse ne wani wuri da ake ce da shi jazira jazirar da take tsakanin Dijila da Furat akwai dijila akwai furat akwai jazira to wani dutse ne ake ce da shi judai shine Allah ya ce jirgin annabi nuhu wastawat alal judai Allah ya dauki jirgin da ya saki ruwan sai ya dora shi akan dutse sai ya daidaita akan wannan dutse mai suna judai alal hasan albasar ya ce innaka la antal halimur rashid an gane ko wannan cikatan zance ne annabi ibrahim kenan yasta'zi'una bihi izgilanci suke masa da suka ce kai halim ne mai haƙuri ne rashid shirye ba wai haka suke nufi ba izgilanci ne kamar wani yanzu yana so ma izgilanci ga ai wani ustaz ne ai ustaz yana gaya ma ustaz ai ai ustaz ne ma'ana kalmar ustaz ustaz ne ke ga maka yana yana maka wulakanci ne ba ai ustaz ana nufin malami ana nufin mai ilimi ko mai kamewa ustaz ustaz dai ana nufin malam to wani yazo zai zage ka zai wulakanta ce ustaz ko kiran kaza sai a ce ustaz sai a ce ustazan nan ustazan nan ana nufin malaman nan kana nufin ya ce maka ustazan nan saboda yana son ka ne saboda ya girmama ka ne a'a wulakanta ka yake ai ai an ce ustazan nan ma'ana ana fassara an wulakanta kalmar ne ai ko ya ce kai ustazu kai kana kamar ya girmama ka ne a wurin larabawa a wurin masu addini in mutum ya ce ya ustaz yana nufin girmamawa ne duk da ce ma ya ustaz ko ya ustazi ya malami na to girmama ne amma yan duniya suka ce ma ustazu in kai mutum yana yawan ce ma ustaz dan duniya ne ka ja masu ne ka ce kai baka san sunana ba ne ƙwarai kuwa kai yanzu na ce ma ya fasik za ka ji daɗi ka ce ka kira da sunana in ba ka ba kuma za ka ga ɓacin rai saboda ba dan Allah ya gaya maka ba haka ake ko an ga mutum da sifar addini ko a wani wuri haka ba a san sunansa ba ko an san sunansa in ana so a wulaka ya ce ustaz haka yan iskan duniya suka canja wannan sunan amma kalmar ustaz kalma ce ta kwarai to in ka fahimci wani yana gaya ma ustaz ne saboda kaskantarwa ko wulakantarwa ko waye shi yana maka ustaz ustaz ka ce ka ga malam ka kira ni sunana sunana wani ni ba ustaz bane ka nuna masa kai ma idan ka a buɗe yake a san mutum ya maka ba daidai ba ya kamata ka dan keta shi kaɗan ka ajiye shi a inda yake tukunna ya san cewa za a iya keta shi kwarai kuwa wannan yana da kyau lokaci lokaci a rinka dan abin nan saita mutane ko ba gane ba ne eh us me ustaz ustaz eh ustaz Allah sauki Allah sauki kawai dai ni shawara ce nake barwa kawai kaka bari wani ya wulakanta ka haka kawai ta wulakanta ka kawai tunda ka san ba girmama kai ke ba in ka ga abin ya wuce yana nema ya wuce ma gona iri tsaya kai ta ka taka birki ka ka wannan ka taka mai birki ka ce a dakata malam ka san sunana eh na san to kai kai kira na sunana baka san sunana ba to sunana wani wani ne ya kira ne yake mun fatawa yana cewa mahaifiyarsa ta yi aure ubansu ya mutu mahaifiyarsa ya aure ta je ta aure wani mutum suna zaune a gidansa amma gaskiya yana yi musu wani abin da shi fa bai gane ba yana neman shawara ya za a yi me ya faru ya ce wallahi malam bini bini sai inda antar ya fasa mata baki shi wai naushi yake wai na ce to kawai da an yi masa laifi sai ya dunkule hannu gab sai ya daki baki sai ce sai inda antar da mahaifiyata laifi ya yi katakar katu haka ce me ya faru ce wallahi duka na yi yace yayi na ɗaya yayi na biyu yace kai wannan fa ya kamata a yi masa wani abu yace malam na shirya na shi na shirya zamu tsare shi a wani guri zamu masa shegen duka mu ba shi kashi yace kuma da ni za a ji in ce masa ramuwa ne na zo na yi ana kuma ina gidan amma na ce bari in shawara na ce eh to kayi tunani kayi tunani ƙwarai da gaske yanzu malam hakuri zan yi na ce ba hakuri za ka yi ba ai shi hakurin nan da kake gani akwai inda ake yansa akwai inda kuma sai an yi wani aiki sai a yi shi ya za a yi na ce zuwa za ka yi kai adiresin ɗinsa ka rutsa shi ka ce me ta ma kake dukanta me ta maka me yasa kake dukanta ka ce to a daina dukan nan alaji a bar dukan nan kai ni za ka na ce a daina dukan nan a bari in ba ka ba akwai damuwa kawai haka za ka gaya mai ka juya ka yi tafiya ka ita kuma ka same ta ka ce mata ko ya daina dukin ki ko ya baki takarda in kuma ba a yi ko ɗaya ba je ka kama mata gidan haya kawai ka ɗauke ta ka ce dole kin fita daga gidan idan aka yi wannan rikicin to za a zo a yi sulhu a ya za a yi haka ya za a yi sai ka ce to sai a zo a kujerar sulhu ka san baka tada kura ba wani lokacin ba za a zo a yi sulhu ba wani fa shaidani ne bai san hakuri ba yaya za ka aure in matar mutane ka je kana fasa mata baki kullum sai ta warke sai daɗa fasa bakin wai ashe wai shi haka yake wai shi fasa baki yake yi wai daga baya suka gane ya ce to wallahi malam na kimtsa sai na fasa bakinsa shi ma na ce eh wannan ɗin mataki ne ba na yanzu ba tukunna ban hana ka gaba ɗaya ba akwai wanda malam baya gane aya ko hadisi wallahi malam ku fahimce ni fa to so a ja masa kunne a dora shi akan sai in bai daina ba sai a ga me ya kamata a yi yayin da aka rugurguje masa za su hau kwanan da ba za su tsoro ba kaga ai zai nemi sulhu a yi yawwa Allah gyara mu um, da ka sun yi mai izgilanci kalmar akali amsiki Allah ya ce da ya zo karar da ruwan tufa nan kenan sai ya ce akali wa ghidhal ma wa qudiya al-amr wastawad ala al-judi kalmar akali a larabci ana nufin amsiki ya ke kasa ki ki kame mun faɗi asib ana nufin wato shadid sai la jarama ana nufin bala wa farar tannuru kalmar farar tannuru na ba'al ma ruwa ya bubbugo kamar ruwa ne haka alamar faruwar azaban ruwa zai rinka wato bubbugowa daga cikin tukunya in an ce a tannur kamar ina irin tanderu tukun yadda take ake yin gurasa da ita kamar yadda ba ni sunan shi an san tukun yadda ake wannan gurasa da ita wasu kuma suka ce wani wuri ne a kofa da sauransu ikirma yake cewa wajhul ard bayan ƙasa ake nufi ma'ana wuri da yake maɗaukaki wannan shine abin da malam imam bukhari ya kawo mana insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi akan ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhu min ala hina yastakshuna siyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bi dhati sudur abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na'am da kuskure Allah ya mana afuwa na'am wa alaikum salam na'am mata annabi lut na'am yadda ake fama da me? eh labari nam eh eh wallahi eh wallahi gaskiya ne gaskiya ne warai tabbas na'am na'am sosai kuwa ko cin 'ya'yanka ko matanka ƙwarai kuwa مسيلمة الكذاب نعم ban gane abin da kake so ka ce ba kana so ka ce kamar duk wanda ya laifi irin wannan tana da kaso eh eh kwarai kuwa ai daman ya zo a cikin hadisi ne ma yi manzo Allah ya ce man sanna sunnatan hasana duk wanda ya aiki mai kyau ya kawo wani abu mai kyau wani su yayi koyi da shi ai yana da ladan wannan aikin kuma yana da ladan wanda ya aikata wannan aikin ila kiyamis sa'a haka kuma duk wanda ya zo da mummunan aiki kamar yanzu irin wannan matar annabi ne amma infoma ce tana ba da labari akan annabin a cutar da shi kenan shi abin da yake so nuna mana kenan aikin banzan nan yana da asali tun da dama akwai masu yi kuma amma me ya ƙarshen su kuma ga annabin Allah ne wannan fa ba a kyale shi ba kenan kenan kenan kaga duk inda mutum ya kai zai iya zai iya jarabtuwa da irin waɗannan mutane daman sunnar rayuwa ne malam ai ba za ta taɓa ruwa a yi rayuwa ba sai an samu irin waɗannan mutane daman malam wani ai hanyar halakarsa ƙin sallah wani kuma hanyar halakarsa cin bashi wani hanyar halakarsa cin riba wani kuma hanyar halakarsa munafurci wani kuma hanyar halakarsa ɗaukan zance ya je ibada labari a cutar da wasu yanzu kamar yadda wannan abun sana'a ce yanzu malam ta samun kuɗi mutum ya zo ya zauna a cikin mutane ya lirkime ya shiru wallahi malam wani yana cewa wani ustazu ya gani ana zagayen zanga-zanga ɗin nan masu bakakin kayan nan suna zagaye ana ta ihu a gari ana toshe hanya ana kaza kawai sai ga wani bawan Allah ya san shi wallahi malam yace an gwarmu yake na san shi mutumin kirki malam ustaz kawai sai na gan shi ma da bakin kayan nan an san shi a layi yana ta jira yara yana ana ta ihu ana ana kaza ana kaza ce kai wane ne fa undum ya gan shi a cikin su yana zuwa sai ya kira shi da abokinsa ya ce jimana ya na ganka ana ce kai biya na fa ake yi wallahi kai gaya musu ya ce kai biya na aiki kuɗi akwai kuɗi biya na aiki to kenan kaga wannan mutum yana nuna mutum zai iya sauka daga kan aƙidarsa ya sauka daga kan manufa ta ƙwarai saboda za a bashi kuɗi ya yi duk abin da ake tsammani akan kuɗi akan makallahu wallahi akan iya sai maka matarka matarka da kake tare da ita akan kuɗi za a iya baka kuɗi wallahi ta bada wani kilik a halakar da kai a cutar da kai ɗakam dama wannan ba magana nawa nawa ‘ya'ya suka gayyato waɗanda za su je su halakar da iyayensu nawa nawa ɗanka a kan mai kuɗi an yi wa wani yaro intabiyu jami'an tsaro suna mai intabiyu sai ce baya bani kuɗi ne kawai tun da baya ba shi kuɗi bari ya nemi a halakar da shi in ya mutu aka kashe shi sai mu zo mu ci gado ya yadda a kashe uban da bindiga ba a harbe uban ya mutu dan ya mutu a zo a yi taziya su sha kuka sannan a zo a raba gado ya je ya ci duniyarsa wannan gaskiya wani abu ne sananne kuma wani isin baɗi ne mai kyau eh wanda ya shi ne dama amfanin karatu idan mutum yana yin karatu to ya rinka mukarana a to an yi wannan abu a lokaci kaza a to kaga mu ma ya kamata mu kimtsa kenan a lokacin annabi ma akwai sai malam a lokacin manzo Allah ma akwai su sosai kwarai da gaske sosai ai shi yasa in an kama ba ni sunan shi ga kissar Hatib ibn Abi Balta'a Hatib ibn Abi Balta'a annabi ya zauna ya tattauna da sahabbai cewa za a je yaƙi mutanen Makka za a je kaza za a yi kaza za a yi kaza lokaci kaza Atif yana tare da sahabbai sahabi ne na kusa da annabi ya aka ya aka sai rubuta takarda wannan abin da aka tattauna ya rubuta takarda aika kafaran maka ya ce da Allah akwai kayana akwai gidana akwai kaza dina akwai kaza dina da Allah ku kula mun da su ku yi kaza ku za saboda lokaci kaza za a zo ai kaza sabai da annabi za su zo su yi kaza zancen da aka yi shi a koyi kurin Allah ya sanar da manzon Allah cewa wannan abin da ku tattauna fa wani ya saki labarin nan ya tura wasu yaya aka yi sai annabi ya tura ya ce abi hanya aka je aka ditse hanya ashe wata mata ce aka ba ta takaddar aka caje ta annabi ya tura ya ce aje a nemo wata mace mai kaza da kaza da kaza a hanya in kun ganta ku tsaye da ita ku karɓo takarda a wajenta kafin ta isa can kuma galiban shi wanda zai kai takardar bai san me ke ciki ba haka suke yi da haka yaje sa aka datse hanya aka caje ta aka caje malam ba a samu ba yana jin Umar Umar yana cikin sai na Aliyu kai afwan Aliyu yayi kamar zai juya ce kai annabi ya ce akwai takardar nan yace wallahi akwai takardar nan ya duba ta sama da ƙasa wannan mata kaga ita ce informa din ko kuma ita yarinyar informa din ce ita an aika ta aka aikin kuɗi kawai za ta aliyu yi kamar zai juya ce kai annabi ya ce in je in karɓo takarda a zo babu ya za annabi ya ce a je a karɓo kuma babu ya ce wallahi ko ki fidda takardar nan ko zan miki tsirara gaba ɗaya yanzu tsirara aliyu kenan ya ce zan kwaɓe ki zikidir don in yi aikin annabi a kanki malam kaji sojojin gaskiya kenan ai aike na aka yi ta ga za a kwaɓe ta za a yi mata tsirara sai ta cire ɗan kwalinta haka sai ta kwance kitsanta sai ta zaro takarda sai ta ci gashi kaji shi yasa ai yanzu ka zo airport za ka wuce sai a ce alhaji cire hulanka da haka sun karanta din a can sun sani alhaji cire takalminka wani matsiyacin a takalmi zai shimfida abin malam in za ka yi caji ka yi cajin da gaske malam kawai sai aliyu ya karɓi takarda ya ce jeki ta tafi ya za ta yi dole ta koma gida tun da saƙon an karɓe aka kawo annabi takarda ya sa a karanta sai gashi min hatib ibn abi balta daga hatib ibn abi balta zuwa wurin sha mutanen makka ai kunji kunji kunji annabi zai zo muku ranar kaza kaza kaza sauransu kawai annabi sai ya nuna a hatib ibn abi balta ya ce ya ma hada ya hatib annabi ya masa haka ya ce me haka me wannan ba wani dogon turanci wani me wannan wani ne ai yaje ya sata duniya Allah ka samu gama da duniya lafiya yaje isata a wani wuri ne ma'aikata ne ije ije isa ce wani abu ma'aikata sun fi hamsin aka je aka sace mai gidan nan ya ce a fafut da wanda ya ɗauki abin nan kowa ya shiru na haɗa ku da Allah ku dubi girman ƙur'ani wanda isan ya yi wannan in mun tashi ana ya zo same ni ya yi bayani kowa ya shiru ya ce to wallahi na san ɓarawon a cikin ku kuma ina ganin sa ku yi bayani kar a ji kunya sun manta akwai CCTV kyamara ɗin nan shine amfaninta ita kuma wannan kyamarar da ake makalawa kuma za mu sa ta anan masallaci insha Allah wani kwanan ai kwarai ku da bakin titin nan da ko ina da ko ina ai kwarai da makala Allah nake ga muku ba wasa ba saboda miyagu yaya aka yi malam sai ce to ku zo za a yi bidiyo show kawai sai je ya ɗauko ta ranar kaza lokaci kaza da record malam ya ce kowa ya zo zauna tana zama ya ce ku kulli wuccar kofar ana kalla sai ga an buɗe ta ana buɗewa sai ya zumin ɗinsa ya ce waye wannan shiru waye wannan sai ya nuna ɗaya a cikin sai ce kai waye wannan sai ce ai wane ne gashi nan sai ce to kun dai gan shi ko sai gashi ya taho dab dab dab dab dab dab dab da daddare sai je samu wannan abin sai ya ɗauke shi ya ɗauke shi sosai shi kuma kyamara tana ɗaukansa sosai ya rata ya tafi da shi abu ne mai tsada sai juya sai kuma gashi an ɗauki ƙeyarsa gashi inda ya juya ga inda ya turo ƙofa shi kenan ya ce jama'a nan duniya ce ba lahira ba wane ya aka yi haka kai ne ya shi alajini ne a'a ka dai duba ko ba kai bane a daɗa haskawa a gani kai ne ya ce ba sai an haska ba ni ne me ya faru wallahi alaji tsautsayi ne aka samu ya ce a ai ƙarya ka ta ƙare wallahi sai wani ya ce a ai ni ma an sace mun wayata ai ranar ma an ɗauke mun kaza alaji duba mana ya ce a ai tun da kuka munafurce ni ba ku gaya mu ba wanda zan duba masa na san duk wanda suka saci wayoyi da komai duk ina gani ya ce wannan ma'aikatan nan tawa duk inda na je a duniya a wayata tana aljihuna ka san yanzu haka ake ci gaba da ka makalata ko kamfani ne ko wurin aiki ko gida ne ko wani abu sauransu irin mata masu sace-sacen tattasai da tumatur da ɗiban auna shinkafa da waye-waye da sauran ka makalata kana nan duk inda kake da kadan nan za gani yanzu haka abu yaranka suna karatun islamiyya suna wani azkar bayan asubahi ya suke ya gidanka wallahi duk zaka iya gani malam malam wannan a duniya ne Allah ya nuna mutane ana kuna da shakka akan kiyama Allah ya tashi ku tambaye ku annabi ya ce ma hada ya hatib sai hatib ya daga hannu ya ce ya rasulullahi wallahi ma nafaktu wallahi ba munafurci ne ba ya manzon Allah kaga kenan aikin ba da labari infoma mutum ya zama infoma munafurci ne ayi sai ce wallahi wallahi ba munafurci ne ba umar yana gefe ce ya rasulallahi da'ani adrib unuqahu ya manzo Allah ba ni guri in sare wuyansa dan matsa kyale ni ka gani yanzu in sare wuyansa malam mai sallah ne mai azumi ne sahabi ne yana kusa da annabi umar ya ce a bashi dama ga takobi zan sauke kansa yanzu yanzu nan saboda a nuna maka irin wannan mummunan aiki hukuncin sa me yanke wuya yi bayani sai annabi ya koma kan umar ya ce ya umar ya umar wannan bawan allah fa ya je ya je yakin badar wa ma yudrika la'alla allah attala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum baka san ba allah ya tsinkaye ga zukatan mutanen badar wanda duk ya je yakin badar allah ya ce ku aikata duk abin da kuka ga dama na yafe muku ai ya gama da mutum da ya je yakin badar wannan ya je yakin badar duk abin da ya allah ya yafe masa kawai yanzu bayani za mu mu sani ya mana da gaske ko da gangan yayi ko ko kuskure ne me yasa kai wannan ya kai hatib yace abin da ya faru ya rasulullah ni miskini ne ba ni da kowa a makka kuma ina da kaza ina da yar dukiyata ina da kaza kuma idan an je an shiga an kama makkan nan ina jin tsoron gidaje na ko abu kaza dina ya zama ya shiga cikin ganima duk a kame shi gaba daya shine na gaya musu cewa su kula min da arziki na su kula min da dukiyata ya ce akan wannan ne kawai ya ce kuma ka bayyana abin da muka yi sai annabi ya mai uzuri to wannan shine hadarin a zauna a tattauna akan wani abu wani ya dauki zance ya kai wani ko ya kai wasu ko kuma wanda zai zo ya zauna a cikin mutane shi kuma aikin sai saka riga irin ta mutane ya sallah irin ta mutane ya mu'amala irin ta mutane amma yana wani aiki ne ga wasu don su biya shi ya halaka wani ko ya sa a kashe wani ko ya sa a tozartar da wani ko ya sa a cuci wani ko wani abu duniya ce komi yana da lokaci mala za ka yi ka gama kuma dukkanmu ne gaba ɗaya gida ɗaya za mu tafi shine kiyama kuma za a je a gamu da Allah ya rabbi ya rabbi ya Allah ka kiyaye mu ka kare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya rabbi amin